أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله حتى تكليفه وامتداد العزم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين don kuwa na mana fatan alkhairi muna godiya wa Allah da ya sake gwada mana wannan rana ta Laraba wanda yake bakwai ga watan goma 2020 miladiyan annabi isa alaihi salam wanda ya daidai da a sha bakwai a wani lissafin kuma sha takwas ga watan biyu watan safar hijiran yan halitta annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu muna nan a cikin littafin nan mai albarka kashin ilbasi na maulan musho ibrahim radiyallahu ta'ala anhu karatun yau a wannan littafi a kuma wannan shafi shine karatun mu na shida muna nan a fasali na uku fasali da yake magana akan falalan taruwa a yi zikirin Allah da kuma taruwa a yi karatun alkur'ani inda makaranta hadisai baya wanda ba za su da ba wajen hujjan karuwa a yi zikirin Allah wanda kuma a jiya na karatunmu na wancan sati da ya wuce afuwan ba jiya ba mun faɗi hujjoji na irin na magabata yadda suke karanta alkur'ani akwai mai sauka a wata biyu akwai mai sauka a wata ɗaya akwai mai kwana ashirin akwai kwana goma akwai sha biyar akwai kwana biyar har zuwa aka zo aka samu mai sauka kullum har aka zo aka samu masu sauka a wuni sau ɗaya a dare sau ɗaya sauka biyu kenan har aka zo aka samu masu sauka takwas ma to yau da mu ci gaba da wannan karatu na na falalan karatun alkur'ani a wannan fasali kamar yadda maulana shubra da jalani ke gaya mana yace wa qala abu abu abu lay yanbaghi lil qari an yaqtima fi sanati marratayn illa yaqdir ala ziyada abu lais ya ce ya kamata ga makarantun alkur'ani ya yi sauka a cikin shekara sau biyu a shekara a ce ya yi saukan alkur'ani sau biyu in dai bayi da ikon da zai kara to a shekara mutum ya yi sauka sau biyu kamar da muka far karanta hujja a wancan karatun mu ya ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance jibril yana zuwa masa a shekarar da dai wafati sun yi sauka su biyu ne na alkurani to ya kamata mutum makarantun qur'ani ya yi sauka su biyu a shekara in bai samu ikon da zai sama da haka ba yace wa qarwal hasan bin ziyad an abi hanifa annahu qala hasan bin ziyad ya rawaito daga abu hanifa Allah ya kara masa yadda yake abu hanifa ya ce man khatama alqur'ana fi kulli sanatin marratayn faqad adda haqqahu fakat adda haqqahu yace ima abuwa imamu abuwa ni fa yace duk wanda yayi saukan alqur'ani a kowace shekara yayi sauka so biyu to ya bada haƙƙin alqur'ani li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam domin annabi kiran Allah ya tabbata gare shi aradahu ala jibrila fi sanati allati qubila fiha jibrilu ya bujiro masa da alkur'ani a shekaran da allati kudina fiya wanda a wannan shekaran aka karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam marratayn so biyu shine maganar da azumi ke faɗa wa mai hadisi ahmad ibn hanbal ya zo daga cikin hadisin nan na ahmad ibn hanbal ahmad dan hanbali cewa yukrahu ta'khiru khatmi alqur'ani an ki jinkirin saukan alkur'ani ne mana hafizahu ga wanda ya haddace alkur'ani aksar min arba'in yawman bila uzr duk wanda ya haddace alqur'ani an iya yi saukan qur'ani wato an ki masa yayi jinkirin saukan alqur'ani sama da kwana arba'in a ce mutum ya yi kwana arba'in ma da sun qur'ani bai sauke alqur'ani ba bila uzurin ba tare da uzuri ba an kyata wannan hadisi ne na Ahmad bin Hanbal da ya rawaito yace li anna Abdullahi bin Amr domin Abdullahi dan Umar dan Amr sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi annabi kiran Allah tabbata a gare shi shi kam yahtimul Qur'an cikin kwana nawa ne zai yi saukan alqur'ani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa shi 40 yawma cikin kwana 40 aƙalla dai a cikin kwana arba'in ka sauke alƙur'ani rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan hadisi a sunan nasa a kitabun sala babu tahzibul qur'an haraka mun hadisi da dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da biyar yana cewa أخبرنا أبو عمر عن سماك بن فلس عن وهب بن منبش عن عبد الله بن بن عمرو انه سال النبي صلى الله عليه وسلم شو ايات في عبد الله بن عمرو يا تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرا القران اتكون كان شنو ne كما تكرر القران قال سي النبي صلى الله عليه وسلم في 40 يوما cikin kwana 40 sun maƙal sai annabi ya sake ce masa fi shahari sai cikin wata guda ma sun maƙal sannan annabi ya sake ce masa fi ishirina sai cikin kwana ashirin ma sun maƙal sannan annabi ya sake ce masa fi kamsa asharata sai cikin kwana goma sha biyar ma ya kamata ka sauke alkurani sun makal sannan na bai sake ce masa fi ashirin cikin kwana goma sun makal fi sabbi annabi ya ce masa kai cikin kwana bakwai ma to kaga wannan shine suka ce malamai suka ce wato an ki jama'a da cikin qur'ani ya sauke qur'ani ne sama da kwana arba'in ko kuma an ki ga wanda ya zamo ƙarin Qur'an mai karanta Qur'ani wanda Qur'ani ki ta bi jikinsa to an ce yi sauka wato ƙasa da kwana arba'in duk wannan shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala yana koya mana muhimmancin shagaltuwan mu da mene da alƙur'ani mai girma mu zamo mun shagala da alƙur'ani bayan mu ne muka shagala da mene da zikirin Allah mu ne muka shagala da hadisa da da salatin manzo Allah mu ne muka fi kowa shagala da istighfari to kuma uwa uba alqur'anin ma mu muka fi kowa karantawa Dabila da aka yace wa fi qala malik bin anas an ce maliku dan anas ma imamu maliku kenan yayi magana cewa ya ce yustahabbul iskar min qira'atul qur'ani an so yawan karatun alkur'ani wa tilawatihi da kuma tilawan sa ra'asan kenan karatu an ce tilawa shine ra'asan da kai kenan a wajen makaranta an ce nazaran kuma shine karatu wato ana duban takarda fakat asnallaha asnallahu ta'ala Allah ya yi kirari ala man kana da abuhu tilawatul qur'ani Allah ya yi kirari ma wanda ya zamo al'adansa shi ne karatun alkur'ani bi qaulihi da fadin sa cewa yatluna ayatin lahi ana alayhi Allah yana cewa suna karanta alkur'ani suna karanta ayoyin alkur'ani tsakanin dare suna karanta alkur'ani tsakanin dare wa fi sahihaini hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim min hadisi ibn umar daga hadisin nan na ibn umara annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la hasada illa fi isnatai babu hasada sai a cikin abubuwa guda biyu wato hasadan da Allah ya yarda a yi da wanda wannan hasada ba haramun ba ce rajulun atahu Allah qur'ana mutumin da Allah ya bashi alqur'ani fa huwa yaqumu bihi ana al-layl yana tashi da wannan qur'ani din tsakiyar dare wa ana an-nahari da tsakiyar wuni wato ma'ana yana karatun Qur'ani lailan wa naharan dare da rana yana yawan ta karatun Al-Qur'ani na biyu kuma wa rajulun da kuma mutumin da atahu Allah malan Allah ya ba shi dukiya fa sallatahu ala halakatihi fil haqqi Allah kuma ya tsora shi a cikin kasa wannan dukiya din cikin gaskiya to wa'annan su ne kowai aka yadda wato ka musu hasada amma hasada ta tamanni ba hasada ta tamannin zawalin ni'ima ba dan ainihin hasada shine tamannin zawalin ni'ima kai burin burin gushewan wata ni'ima da Allah ya ba mu wani in mulki ne kai burin ina ma da mulkin a kwace ka in dukiya ne ina ma ya waye gari ya zama talaka in kuma wani mutumin mai gaskiya ne a waye gari ya zama mara gaskiya da sauransu dai to ita wannan a ba hasada na burin ni'ima ta gushe ba a hasada na burin kai ma Allah ya baka wannan ka dinga yin amfani da ita cikin dare da rana tafiya da ta wa'annan mutum da Allah ba shi alqur'ani yana karanta dare da rana to kai burin kai ma Allah ya baka wannan haka mutum da Allah ya ba shi zuciya yana hidiman addini da shi kai ma kai burin Allah ya baka ka ce ina ma da kai ne zuciya yake hannun ka ba wai dan nasa ya zamo ya kubuce ba wa bi hadisi abi sa'id hadisi ya zo daga abi sa'id an anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi kira Allah ta bada gare shi fi hadisi fi hadisi kudusi wato cikin hadisi ne na kudusi yarwihi arrabi yanda yake rawaitansa daga ubangiji wa lafazu lafazin hadisin yaqulu rabbu Allah subhanahu wataala yana cewa ya kulu rabbu subhanahu wataala Allah ne tsarki da daukaka yana faɗa yana cewa man shagala wul qur'anu wa zikri duk wanda qur'ani da kuma ambato na ya shagaltar da shi ga dare an mas'alati ga roƙona shi ya shagala da alqur'ani ba ma lokacin da ya tsaya ma yana yana tambaya na wani abu shi kawai lailan wani haran karatun alqur'ani ke zikiri to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce a an mas'alati to aflala ma ubiya sa'ilina a wani ruwayan a aituhu afwan a aituhu aflala ma ubiya sa'ilina to dan ba shi sama da abin da masu roƙona suke roƙona shi yasa ba mun cewa wani daga cikin shehunan mu Allah ya fara shi da annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi mu shi malam baro ba kura yake yawan faɗa ma yan uwa cewa lalle mutum ya zamo ya shagala da karatun alkur'ani a rayuwarsa yake yawan da karanta mana wannan hadisi cewa annabi ya ce hadisul qudsi man shagala alqur'an wa zikri an mas'alati a aitu afdala mimma wa isailina duk wanda qur'ani da zikiri na ya shagaltar da shi bai da lokacin ma da zai zauna yana roƙona duk qur'ani ko yana yi ta'abbu da zikiri ma haka to ni kuma Allah ya ce dan bashi sama da abin da masu roƙona suka bashi to kaga wannan babban falala ne wanda shi mu shugura da zalamu yake kwadaitar da mu wajen shagaltar da rayuwar mu akan karatun alqur'ani ne girma yake wa fadl kalamin lahi ala sayyid kalami annabi sallallahu Allah yake falalan wato bambancin magana na a bisa sauran maganganu na mutane kasa a ka fadli ka fadlin lahi kamar bambancin Allah ne ala sayir karfi a bisa sauran halittarsa kaga ko ai babu babu babu wajen magwada ba wani wajen ma'auni wanda da ce tsakanin Allah da halitta kan subhanallah ai babu ma'auni to su biya ka duk wannan ana gwada mana ne wato maganar da magauta suke mana na cewa muna cewa salatul fati ta fi qur'ani ni ta faɗa cikin wannan karatu namu wannan maganar shi Ibrahim radiyallahu ta'ala da wannan littafi yana ƙaryata duk wani makare akan haka cewa wai mun ce salatin fati ta Qur'ani wane mutum da mun ce salatin fati ta Qur'ani kamar da shaunan muke faɗa da ba mu ɓata lokaci wajen shan wahala wajen haddace alqur'ani din ba eh mu karanta salatin fati ko mu kwanta abun to mu duka dan mu haɗa ne ko ta ina mun fi kowa yawa dan wannan ya gwada cewa almajiran kyautu jani yan failan shi bura da islami duk ko ta ina sun fi kowa qur'anin ma bai bari an bar mu a baya ba sabiya da ka ga shehu ga wannan maganar gaskiya ne to da shehu ibrahim bare dinga kawo wannan magana cewa a an ce da Allah ya ce bambancin magana na da sauran magana da wato kamar bambanci na ne ni rabbul izzati da sauran halitta wa akhraja muslim imamu muslim ya fitar da hadisi fi sahihi hadisi nan nasa na sahihi muslim في حديث أبي أمامة الباهي حديث أن أبي أمامة الباهي النبي صلى الله عليه وسلم عينا شواء اقرأوا القرآن وكرنت القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن يجيزو yana ne ceto wa ma'abutansa masu karanta shi ranar kiyama wannan shi yana shauna tarbiyyatar da mu wajen karanta alkur'ani wa akhraj al-bayhaqi imamu bayhaqi ya sake fitar da hadisi li tariqi aisha ta hanyar aisha annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi kira Allah tabbata gare shi ce al-bayt allazi yuqra'u fihi al-qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gidan da ake karanta al-qur'ani a cikin sa to ya tara ahli samai yana kalleleniya da ma'abuta da halittar da suke sama kama ta tara an nuju liyal ard kamar yadda wato taurari take kallon mutanen ƙasa yadda mutanen wato halittar ƙasa muke kallo kalleleniya da taurari su ganmu mu gan su muka ganin su da haske to haka su kuma halittar sama suke ganin gidajen da ake karatun alkur'ani wannan shine malamai suke cewa wato an so ga dukkan musulmi ya zamo mai karatun alkur'ani gwargwadon halinsa kai suka ce ko da ma bai iya karatun qur'ani bai sai qur'ani saka a gidansa ko ya sai qur'ani ma da da zaman qur'ani ba gidan wato alkhairi ne da albarka ne da da haka wato mutanen da suke sama suna kallon gidajen da ake karatun alqur'ani kamar yadda mu kuma muke kallon saurari daga sama haka gidajen da ake karatun alqur'ani yake haske wa kharaja min hadisi anas kuma ya fitar da hadisin Anas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nawwiru manazilakum ku haskaka guraren zaman ku bis salati da yawan yin sallah wa qira'atul qur'ani da kuma yawan karatun alqur'ani kaga duk wannan ana faraitar da mu yin sallar nafili wannan kamar da wani hadisi annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam kada ku sanya wato gidajen ku dakunan ku su zama kamar wato cikin kabari kar ku zanje ɗakunan ku zamo kamar kabari cikin kabari ba cikin makabarta kamar da aka je suke fassara hadisin haka ba ba makabarta aka ce ba dan da aka je suna cewa ba a sallah a makabarta a malaman suka ce ba ba a sallah a makabarta bane a kalli kabari ne a sa shi a gaba ana sallah ba a yi amma yake yanda ba kabari da aka iya sallah mana a makabarta to sabila da haka kada ku sanya ɗakunan ku ko gina jikinku su zamo kamar kabari wanda ba wani ibada a cikinsa sabila da haka mu karanta qur'ani mu yi ado mazaunin mu da shi da alqur'ani wa kuma wa akhraj min hadith nu'man bin bashir kuma an sake fitarwa ta hadisin nu'man bin bashir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdal ibadati afdal ibadati ummati qira'atul qur'an mafi fitin ibadan al'umma na annabi ya shi ne karatun alqur'ani haji ba wa min hadith sumra ومن حديث سمرة بن جندب يا زور الحديث أن سمرة بن جندب بن جندب يتي كل مؤدب يحب أن توتى معدبته معدبته كون يترى زوا جسم أبنشي yana so a zo ma abin da ya kira na abincin nan a zo wannan wurin kiran cin abincin sannan kowa in ya kira liyafa a zo a ta abinci to zai so ya ga an ci a wurin to ma adratin layi wurin kira na Allah wanda Allah yake so a tare a wajen a ɗibi albarka da alkhairi shi ne alƙur'an shi ne alƙur'ani fala ta juru sai ana ka kada ku kaurace ma alƙur'ani wannan hadisi kuma Alauddin shi ya fitar da shi alhindi a cikin littafin sa kanzul ummal fi sunan al-aqwal wal aqwal wa wal aqwal fi sunan al-aqwal wal aqali afwan wani hadisi ya sake zuwa kuma cikin hadisin ubaidatu almaliki ubaida almaliki marfu'an hadisi ne marfu'i ya zo marfu'i shine hadisin da aka raba zuwa ga annabi wama wujudda lin nabi marfu'un wama li tabi'in huwa al-maqbu jama'a mai baikuniya hadisin duk hadisin da aka raba shi zuwa ga annabi shine hadisi marfu'i shi ne sai ya kasu a manyan kategori nasa ya kasu shi biyu akwai marfu'u ma almarfu'u alhukmi akwai almarfu'u at-tasrihi ko at-tasrihi haka akwai hadisi marfu'i sarahatan wanda rawi ya jeranta daga wani wani har zuwa kan akwai marfu'ul hukmi wanda kuma ya ce annabi ya ce kaza duk hadisi ne da aka raba shi zuwa ga annabi ko da ne ko mai inganci ne ko hasani ne kowa wani irin hadisi ne in dai an ce annabi ne ya ce to marfu'i ne wannan hadisi ne ko hukunci annabi yayi kaza ko an kasance ana kaza a zamanin annabi marfu'i ne wannan wannan hadisi mawqufi kuma ni hadisin da aka tsaye da shi akan sahabi wanda ba ta wuce kan zuwa annabi ba sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya zo a marfu'i an raba shi annabi ya zo kuma a mawqufi an tsaye da shi zuwa kan sahabi din shine ruwa ya zuwa kan sahabi ya ya ce wani wani ya ce kaza ya ga sai hadisi ne mawqufi wanda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba karasa an bace annabin ba to annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi marfu'i ya zo kuma mawqufi yace ya ahlul qur'an annabi yace ya ku abuta alquran la tatawassadu alquran kada ku yi masaki da alqur'ani a ce kun mutum ya ajiye alqur'ani a gidansa ba ya karantawa kana al'umma annabi mu ne ahlul qur'ani واتلوه كرنت القرآن حتى تلاوته متكن كرنت وفي آناء الليل كرنت أشياء أسير دري وأدراك النهار كرنت أشياء أجيب ومولي ساتيا دي أمسي وأبشوه كيانا كراتون القرآن وتدبروا ما فيه وكما يتدبر يلورا دابون يكسون القرآن دي لعلكم تفلحون دوكوك ربنا wannan hadisi ya zo a cikin majma'ul zawa'i كتاب الصلاة باب في صلاة الليل هذا أتكين وتو بعدنا صلى الدري sannan wafi ya sake zuwa kuma cikin falalan karatun Qur'ani shehu bura da galani su mana wata sannul qira'atu fil mawdi'in nazif an so kuma mutum da ya karatun alqur'ani ya karanta shi a waje ne tsafta wa abdaluhu mafi fi sumurin da ake so a karanta qur'ani al masjid shine masallaci wa kariha qaumu wasu mutane sun ki alqira'atu fil hammad karanta alqur'ani a ɗakin wanka wurin wanka irin gidan wanka din wa dari sun ki karanta alqur'ani a hanya shine zo kan hanya yana karanta alqur'ani sun ce makaruhi ne haka wakila a wani zancen kuma ka ce la tukrahu a ba ta haka ba kamar dai dan kan hanya mutum zai iya karatu kuma ka ce gidan wankan in ya zamo gefe ne ba wajen da kisa ba mutum zai iya zuwa ya karanta alqur'ani din sa wa kariha shubi shubi ya shi ma yaki a karanta alqur'ani a ina fi baitin raha a ɗakin inji wajen da ake akwai injin nika a gurin wani ta duru a lokacin injin nika tana juyawa irin injin nika na da da irin yanzu na zamani an ki mutum ya karanta qur'ani yanzu amma a yaki a yayin ma'ana injin nika tana kuka an ki haka wa yustahabbu lil qari an so ga mai karatun alkur'ani wannan ana gaya mana adamu kenan na karatun qur'ani bayan falalanta an so kuma ga mai karatun qur'ani aljulus an so ya zauna aljulusu mustaqbilan yana ne kallon alqibla aw sa'irin da yake karanta alkur'ani halal qira'ati yayin da yake karatun alkur'ani mutakashi'an kuma an so ya zama mai kushu'i bi sakidatin da nutsuwa ya zama mai kankan da kai alamu na nutsuwa da kushu'i kankan da kai wa Allah wa ƙari su ma duk da zuwa mudurikar ra'asahu yana mai ɗan sunkuyar da kansa da jira da ladabi wai sannu an so kuma an sunnanta kuma wato al'is siyaku an so mutum ya yi jinge wato aswaki kabla qira'ati kafin ya fara karatun alqur'ani duk wannan laduba ne na karatun qur'ani ta'aziman dan girmama alqur'ani wa ta'thiran don kuma tsarkake bakinsa لقوله عليه الصلاة والسلام سبيلا تفضل أن نبتران ألمين الله تبقى جريش جيسي سوا نزفوا أفواهكم بالتسويك كترك تباكنكم دين أسواج والتخليل لتسيح باكنكم أنتم كتسيح باكنكم دا أسواج سيدي فإنها دوني ساقونها قولين سنسا أسواج سيدي جارشي فإنها طرق القرآن فإنها شيباتي حيوين القرآن ومجالس ملائكتي kuma mazauna ne na mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala kin ne karanta Qur'ani mala'iku suna zama a cikin bakin sa kai mun gode Allah da Allah ya hada mu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ji ba bakin mu ma tsaya da albarkan Qur'ani mala'ikun da ba su bacci ba su ba ka sa ba ka kuma samu sabiya da albarkan alqur'ani mala'iku sun mai da bakin mutum wurin zama ne wannan hadisi akhrajahu Zainabi fil Firdausi bi ma'sur al-Hilal ويروى أن الله تعالى كما أنا رويته حديث قدسي يازو لك الله سبحانه وتعالى وكل ملك ملكا الله يا وسلسه الملائكة bil tsari ya wakilta shi ma duk mai karatun qur'ani idza qara in dai yayi karatu to ya alfahu ala fi sai mala'ikan ko ya zo ya sanya bakinsa a cikin bakin makarantun qur'ani din ikraman lil qur'ani wannan ne girmama al qur'ani kaga wannan duk mun gode Allah mu ne duk aka mana haka wal mala'ikatu alaihi salatu wassalam mala'iku Allah tsiran Allah ya tabbata gare su da aminci ya ta'azzura suna suna wato tutuwa biril kariya da wari wanda yake abinci a shaddi ta'az mafi tsananin wato cutuwa malaiku suna cutuwa mafi tsananin cutuwa da wari wanda yake mara daɗi wa ya tana abu da suna kuma jin daɗi suna jin ni'ima bin ra'aya ta tsayiba da ɗanki wanda yake mai daɗi wa shubbuna kuma suna santa suna son ɗanki wanda yake mai daɗi kamar fil habar kamar yadda hadisi ya zo wato cikin haka annabi na cewa alaikum bisuwaki na wuri da yawan yin aswaki fa innahu yurdir rahman domin shi aswaki yana daga cikin falalansa yana sa mutum ya samu yardan Allah yana yaddar da Allah wai gudu bi shaytan shi kuma aswaki yana kuza ta shaytan shaytan bai san mutum ya aswaki kaga musulunci shi ya koya mana tsafta wai tayyibun nakhata kuma shi aswaki din yana dadada wato kamshin baki yana dadada kamshin baki wai shi lissaka da kuma karfafa dasori haji ba kai annabi likitan likitoci kenan sallallahu alaihi wa sallam wa yazidul fasiha fasahatan yana ƙara kuma mai fasiha mai fasaha fasaha shi yin aswaki ne sabila da haka sabila da waɗannan abubuwa guda biyar yana sa mutum ya samu yardan Allah yana fita ta shaitan yana ƙara ƙamshin baki yana ƙarfafa dasori yana kuma na biyar yana ƙara mai fasaha fasaha kaji yin aswakin ma na ƙara basira dama malamai sun faɗa yasa malam mai ta'alimi ya yi maganganu a kan ɗalibi ya zamo mai yin asuwaki tafiya da ruwa ya yazo yana ƙara fasaha wannan ya wasu aidan kuma ya sake zuwa cikin falalan alƙur'ani cewa wata sannin ƙira'atu an so karatun alƙur'ani bi tadabburi da lura mutum ya dinga yi yana lura da abubuwan da Allah ya faɗa wata fahimi da kuma ƙoƙarin gano wasu ma'anoni na cikin alƙur'ani ne ba a so mutum ya karanta ƙur'ani tar kawai ya wuce لأنه المقصود دومين شيء أي مقصود تدبري لكما نمم كانوا أبن الله يتفرع لأنه المقصود الأعلى شيء أي أبن نسي وندي في مكي جرما والمطلوب الأحب شيء لكما أبن جرما وندي في مكي جرما قال علي رضي الله عنه سيدنا علي الله كارم سيجايته لا خير في قراءة باب على خير في قراءة القرآن بيزبه la tadabbura fiha babu lura a cikin babu tadabburi ni Allah yake nufi da kaza ni Allah yake nufi da kaza babu alkhairi ko cikin wannan karatu yace li'anna li'anna sabila da ne bi tadabburi kan sharahu sudur yace kare yalwa ta kara fadi wajen gano ma'anar alqur'ani wa tastahiru alqulub zuciya kuma take kara haskakuwa yawa qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati Allah ya ce wannan alqur'ani ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da muka saukar maka da shi zuwa gare ka littafi ne mai albarka eh liyadabbaru ayati mun saukar da shi ne domin mutane su yi tadabburi cikin ayoyin alqur'ani yasa kullum qur'ani daidai yake da kowane zamani eh daidai yake da kowane zamani kuma Allah wa ta'ala Allah ya sake shi a fala ya tadabbaru da Qur'an Allah ya ce shin ba sa lura da alqur'ani ba shin ba sa lura da alqur'ani ba kaga shi ana so a dinga tadabburi shin alqur'ani wa sifatu zalika sifan tadabburin nan an yi shigala kalbuhu ya shigaltar da zuciyarsa da tafakkuri da tunani shi ma'ana ma ya lafazi cikin ma'anan abin da yake lafazantawa fa ya arifu sai ya san ma'ana kullu ayat sai san ma'ana kulli ayati ma'anin kowane aya wa ya ta'ammalu awamira ya kuma lura da umurnoni wan nawahi da hanoni duk na qur'ani ya lura da shi me ya sirri cikin da Allah yake aika ba me ya sirri gano da inda yake Allah yake kan aika ba ma yi ka da kabulu zalika tare da kullu kuma karban haka fa in marra ala shay'in mimma kasura an in ya wuce akan wani abu da ya jaga gabarin aiki da shi yana karanta alqur'ani magana kan gaskiya yaji shi yana da karanci wajen gaskiya ko Qur'ani ya magana akan ma'ana ai amana yana da gaskiya cikin karanci cikin amana shi kenan shi ma malami umri cikin abin da ya wuce cikin rayuwarsa ya gaza yin wannan abu shi gaza su yi uzuri wasta gafarin ne musu gafaran Allah ya ce subhanallah na yi sake cikin kaza na yi sake cikin kaza na yi sake cikin kaza ya faɗa ta a wastakfar ya nemi gafara wa talaban ikala ikalahu min Allah ta'ala ya nemi kuma wato firata daga haka daga Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya tsince shi baro ya zama bari sake haka ba wa idza marra bi ayati rahmatik idan ya wuce da ayar rama kuma istabshara yi farin ciki wasu Allah ya kuma roƙi Allah shi ma Allah ya masa kaza da kaza aw ayati azabi ko kuma ayan azaba ashfaqa ya ji tausayin kansa wa ta'awwazi kuma ne mutsari da Allah kar ya kona shi da haka aw ayati tanzihi ko kuma ayan wato tsarkake Allah nazza ya tsarkake Allah din ko azumi kuma girmama shi aw ayati du'a'i ko kuma ayan addu'a tadarra'a ya kankan da kai wa dalaba ya nemi kuma Allah wato ya masa wato gamdakatar ya zama mai tagarruki kama fi hadisi Uzaifa radiyallahu anhu kamar yadda ya zo cikin hadisin Uzaifa Allah ya kara masa yadda kale yake sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace nayi sallah tare da annabi kiran da kiran Allah ya tabbata gare shi za ta lailati yace wani dare faftata al-baqarata annabi sai ya kama karatu ya bude suratul baqara faqara'aha ta lalle ba sai annabi ya karanta bakara gaba daya a kira'an mu na wasu aya ɗari biyu da tamanin da biyar annabi ya karanta ta sun ma ala imran sannan kawai annabi ya karanta sai shiga ala imran ina ta annabi da ya ruku sai wuce bakara ya karanta ta ita kuma aya ɗari biyu a'a ya karau bi tarassula annabi yana karanta ta a jere sai ɗai da ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai idan marar da ayatin shi ya tasbihu sabba idan annabi ya zo wata aya wanda sai maganar tasbihi shi annabi ya tasbihi wa idan marar da marar da su'alin ta'ala idan ya zo kuma da ayar da sai faɗaitarwa a roƙi Allah sai annabi ya addu'a ya roƙi Allah shi ma wa idan marar da ta'awuzin ta'awwaza idan annabi kuma ya nemi wato ya zo ayar da Allah ya goyi maganar azaba ta'awwaza shi ma ya nemi tsayi wannan hadisi shi ma a karjahu muslim imamu muslim shi ya rawaito da wasu ya fitar da wannan hadisi fi sahihi a sahihu na wannan shi yake gwada mana falalan wato karatun alqur'ani wanda ake so ko da musulmi yi kokari ya dinga karanta qur'ani kamar yadda a baya muka faɗa malaman sun ce aƙalla a shekara yi sauka so kuma ba hujja ne mutum ya ce wato ne shi bai iya karatun alkurani ba sai da wahalar da aka yi qur'anin da iso mana da aikin da sahabbai suka yi wajen rubuta shi da aikin da tabi'ai suka yi wajen masa dubu da aikin da tabi tabi'ai suka wajen masa wasani da gyara shi da kiyaye shi da Allah ya da malamai da suka tsaya wajen a yi tafiya mai nisa na wasanni a daji mutum ya je ko a wani gari ko shekara domin mutum ya je karanta koyo karatun alkur'ani ya zo garin shi yana karantarwa wannan abun kunya ne a cikin musulmi ana yake shi a musulunci bai iya mene karatun alqur'ani ba ya sake zuwa min hadisi auku bin malik yace qala yace kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na tashi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lailatan wani dare a kara suratul baqara annabi sai karanta suratul baqara la yamuru bi ayati rahmatin annabi baya wuce aya na rahama illa wa qafa wasala sai ya tsaya ya rubuta Allah wala yamuru bi ayati azabi baya wuce ayan azaba إلا وقف وتعوذ حياة يعني الله تعالى رواه أبو داود والنسائي أبو داود والنسائي تذكر ويسمى حديث ودوى إنن كراتونا مغلقوا يا كما تمقانا أنا إذن الله يا كيم كراتونا جبا إن شاء الله دامو شو إكسين دي كراتون مريد نفع نمفلالين كراتون القرآن يجرما أبونا مصطفى تعديني الله يبام لادك abinda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe ko kuma ƴan uwa da muke tare ake ta mana gaisuwa ake ta mana addu'o'i to Allah ya sa Qur'ani ya zama shine abun karantawa mu da mu da ku duka dare da rana da mu da ƴaƴan mu da zuriyar mu gaba ɗaya da masoyin mu ko ina ce kuma albarkan Qur'ani albarkan wanda ya zo da alqur'ani albarkan wanda ya mana wannan littafi yake kuma horar da mu akan bin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam shine maulan mu shobrai da maulan mu shauki zara zalanu Allah ka yaye mana damuwar duniya da lahira ka ƙara mana sutura duniya da lahira da masu yaɗa karatun mu sai ji malam baban gida Abuja da sauran irin su wanda duk suke ɗauka suke yaɗawa Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya tsaya musu sai ji ya musu gani shadi su sai ji malam Muhammadu mai yabo su sai ji malam Najibi ya Allah ya muku albarka a dan uwanku na Allah wannan shafi Allah ya kara masa haske dan uwanku na Allah Burhanuddin bin Sheikh Muhammad Al-Amin Bauchin Najeriya yake ce da ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu madu rana irin da yau ko asabar da lahadi kuma akwai rubutun hijaziya tarihin da cikin shugura da zulami aikin haji insha Allah kuma da kirin da zuwa Allah ya saka a wannan shafi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh